بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan oktoba 1996 a sheikh suleiman ibn muhammad ibn abdullah ibn abdul wahab ya ce to watan august a sheikh suleiman ya ce ƙultu na ce وقد روى عبادة بن الصامت حقيقة عبادة بن الصامت يا رويتو قال عبادة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث cikinku ya jama'a waye zai mini mubaya'a ma'ana ya yadda ya min cappa akan waɗannan ayoyi guda uku qul atlu ma har summa tala qul ta'alu atlu ma harrama a rabbukum alaikum ku taho in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku hatta faraga min salasi ayatin har sai da annabi ya gama karanta ayoyi guda uku din annabi ya ce wa sahabbai cikin ku waye zai mini mubaya'a akan cewa lallai zai aiki da waɗannan ayoyi guda uku summa qala sa'annan annabi ya ce man waffa bihinna fa ajruhu ala Allah wanda ya cikasa waɗannan ayoyi ya aiki da su ladan shi ya tabbata a wurin Allah wa man intaqasa minhunna shay'an wanda ya rage wani abu daga cikinsu fa'adrakahu Allahu fi duniya kanat uqubatahu Allah ya kama shi anan duniya aka ai asirin shi ya tunu aka mai horo to wannan ne ainihin uquba shi ma'ana wanda ya saba waɗannan ayoyi wa man akharahu ila al-akhirah wanda ku Allah ya rufe asirin shi anan duniya ya jinkirta mishi har sai a lahira kana amruhu ila Allah al'amarin shi yana hannun Allah in sha'a akhadahu in Allah ya so ya kama shi sai ya kama shi wa in sha'a afa anhu idan Allah madaukakin sarki ya so sai mishi afwa ya mai afwa din rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ne razi shine ruwaito wannan hadisi wal hakim wa sahahahu hakim ma ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi sai malam yace fa hadha yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya'tani bihinna wannan ya nuna annabi yana bai waɗannan ayoyi muhimmanci wa yubalighu fil hasi alal amali bihinna kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kaiwa matuƙa wajen kwadaitarwa game da yin aiki da su bayan waɗannan ayoyi sai malam ya ce wa an mu'az bin jabalin qala daga mu'az dan jabal mu'az ya ce kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala himarin na kasance ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan jaki jaki ne sai manzon Allah ya goya sahabin shi in ba manzon Allah ba ina kake samun tawali'u irin wannan wanda ya fi kowa cikin halitta Allah baki ɗaya mutane da aljanu da mala'iku da annabawa duk ya fi sirar daraja amma ya hau jaki kuma ya goya wani almajirin shi akai anya shehun ku zai iya the difference is clear sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala himarin akan jaki faqala li sai manzon Allah yace da ni ya mu'az ya kai mu'az atadri ma haqqullahi alal ibad ka san haƙƙin Allah ko akan bayin shi wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin bayi da ke ga Allah ma'ana ka san abin da Allah ya ɗorawa bayin shi lallai ne su yi kuma ka san sakamakon da Allah ya ɗorawa kanshi zai wa bayi fa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da manzon Allah su suka fi sani to a matsayinka na ɗalibi duk sanda babban malami ya maka tambaya aka ce a ka'ida ilimi ko ka sani ka dan kauce ka nuna baka sani ba dan ka sha bayani me yiwa in ka ce ka sani in ka faɗa ya ji haka ne sai ya rabu da kai amma in ka nuna baka sani ba me yiwa in ya zo ya kwararo bayani sai ka ji ka karu da abin da baka sani ba sai mu'azi ya saure ce Allah da manzon Allah su suka fi sani qala sai ma'aiki ya ce haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu haƙƙin Allah wanda yake akan bayi wanda ya dora mana mu bayi shine bayi su bauta mishi wala yushriku bihi shay'a ba kuma bautar shi kadai ba fa ba bauta ita kadai ba sai ya zama kuma in suna bautar kar su hada shi da komai an gane wannan ya jama'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin bayin Allah kuma da ke ga Allah shine Allah ba zai azabtar da duk wanda bai mishi shirka ba matukar ba kai shirka ba kai kuma Allah ba zai maka azaba ba fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah afala ubashirun nasa ba ne wa mutane albishir da wannan gara basa ba duk wanda bai yi shirka ba ba zai sha azaba ba ai wannan romo ne ko shine yace in yi wa mutane albishir kala sai manzon Allah yace la tubashirhum kar ka yi musu albishir kar ka gaya musu fayattakilu sai su dogara akan cewa ba sa shirka sai mutum ya tashar ko tsaye shi da an taba shi sai ce inna la nushriku billah ai ba ma shirka ai ai ba shirka bane da haka sai ka fada shirkan baka sani ba akhrajahu fi sahihaini yace bukhari da muslim su suka fitar da wannan hadisi a cikin littattafan su wannan maganar da a sheikh muhammad ibnu abdul wahhab ya faɗi kenan matanin kitabut tauhid sai jikan shi jikan kwarai irin albarka kenan ko sai yace hadal hadisu fi sahihaini wannan hadisi yana nan a cikin bukhari da muslim wa ba'd riwayatihi nahwa ma zakara al musannif yace wa ba'd riwayatihi wasu bangarori na riwayoyin wannan hadisi suna nan kamar yadda malamin ya faɗi haka suka zo a cikin bukhari da muslim ɗin to kaji wannan kenan to mu'azu ɗin nan da ya ruwaito mana hadisi wai waye mu'azu tare da cewa bahaushe fa yana kuskure wajen faɗan sunan mu'azu bahaushe yana cewa mu'azu mu'azu daban da mu'azu don a mu mu hausawa ba mu da zalun ne ba mu da zalun a cikin harshen mu zal zal bahaushe bai da zalun bahaushe bai da va bahaushe bai da ba hasali ma babu harshen da yake da va a duniya sai larabci amma zal da ɗamul hannu mai ɗigo va to wannan babu so a hausa to in ka zo ka ce mu'azu mu'azu in ka faɗe shi da zaira ra mai ɗigo a sama to ya zama mai kiwon awaki kenan daga ma'iza amma in ka ce mu'azu mai neman tsari a wurin Allah to yana da kyau mu kallafa wa kanmu koyan harufan larabci don mu rinka faɗin sunayenmu daidai wasu sunayen ba a faɗar su daidai fa rashin faɗar su daidai din nan kuma kuskure ne to shi yasa kuma da ka zo zaka faɗi daidai din sai a ce ka ji su masu kalalai cewa tun iyaye da kakanni nake cewa mu'azu ya an zo an ce wai mu'azu to ina bambancin mu'azu da mu'azu shi da zai ji bambancin ba tunda akwai wakara a cikin kunnen shi kai ka san haka ne abin al'amarin yake idan kai ba bakanike bane sai ka fafa na motar ka sai ya mutu sai ga yana kyalli kuma sai bakanike ya ce ya mutu sai a ɗauko wani tsoho diya ya kaushi kuma wasu a ce shi ya dace ga kuma sabon hakyalli kuma ya mutu kuma ga tsoho da kaushi amma shine mai rai saboda kai baka da ilimin kai baka ganin can kai kyallin kake gani kawai saboda idanka akwai wani riba akwai wata yana a idanka game da wannan ilimin ko mun fahimci wannan to haka al'amarin yake Allah ya ji kan malam Yahaya Yola lokacin da yazo yana koyar da karatun Alkur'ani gidan rediyon Najeriya na Kaduna in yace kada ka ce qul a'udhu sai dai ka ce qul a'udhu sai ce ab bacin ya maka baya ya ce kada a ce kul a'udhu kuma shi ma ya ce kul a'udhu a'a baka ji bane dattijo saboda kunnanka akwai wakara a ciki ba za ka iya bambance zalun ba da za amma kul a'udhu ake cewa ba a cewa kul a'udhu ai da bambanci inda za ka san da bambancin za ka ga babban alaramma yana rubuta alqur'ani da ka ya iya bambance za'un ma'ana kwamula hannu mai digo ya iya bambance zaira ma'ana ra mai digo ya iya bambance zalun ma'ana dal mai digo a wajen rubutu amma wajen faɗi sai kaga duk ɗaya yake faɗar su to in ba qur'ani ba kuma babu littafin da yake da wannan mu'jizar baka iya faɗi daidai ba amma kuma ka iya bambancewa ka iya rubutawa duk littafin da kace zaka haka sai ga kuskure ya faru amma qur'ani da yake Allah yayi nufin sai ya tsare abin shi sai ka ga gogaggen alaramma wajen hadda waɗannan harufan su ne mishi wuyar bambancewa amma a rubutu ras zaka ga ya bambance su kuma kaga kuma mu'jizar qur'ani kenan to shine mu'azu malam yake cewa wa mu'azin shi mu'azu din nan huwa mu'azu ibn jabal shine mu'azu dan jabal an gane ko sunan mahaifin shi kenan jabal ai ko mu hausa ana cewa mutum dutse to su ma shine jabal dutse ibn amr dan amr ibn aus dan aus al ansari mutumin madina al khazraji a cikin mutanen madina din kuma shi kabila khazraj ne asalin mutanen madina din sun kasu kashi biyu ne akwai kabila khazraj da kabila aus asalin su tushen su daya wani tsoho ne haifi ya'ya ɗaya sai sa mai khazraj ɗaya kuma sai sa mai aus to waɗannan ya'ya sai zama su suka haifi mafi yawancin mutanen madina sai kaji an ce wani al'ansari ne amma al-khazraji ba ansari ne amma na gidan khazraj wannan kuma al'ansari ne al-ausi wannan kuma mutumin ainihin kabilar aus ne to shine shi mu'azu dan bangaren khazraj ne abu abdurrahman al-kunna shi kenan baban abdurrahman sahabiyyun mashhur sahabi ne wanda yake shahararre min a ayanin sahaba yana daga cikin manya-manyan sahabbai waɗanda ake ɗaga ido a kalle su shahida badran ya halarci yakin badar wa ma ba'a da kuma di yakin da ya zo bayan badar din a musulunci har ya mutu wa kana ilaihi muntaha fil ilmi wajen dai ilimi bil ahkam wajen sanin hukunce hukunce na musulunci to shine matuƙa wal qur'an da kuma sanin ainihin karatu da ma'ana ta alqur'ani radiyallahu anhu Allah ya ji kanshi don ya kai manzon Allah yana cewa mu'azu shine sarkin malamai a ranar alkiyama tsakanin mu'azu da tawagan malamai in za su shiga aljanna manzon Allah yake ramyatu hajarin ma'ana ga mu'azu can a gaba shine sarkin malamai ga tawagan malamai kuma za su shiga aljanna shine a gaba darajar shi kenan yana da ilimi to shi yasa kaga da manzon Allah zai tura wajen da'awa sai ya tura shi duk sanda za a tura mutane da'awa sai a tura masu ilimi ba jahilai ba fa jama'a kada a rinka yin addinin musulunci da kafa waɗannan mutane da suke sharo tafiya daga ƙasar indiya ƙasar pakistan ƙasashen ina ne wallahi mafiyancin su jahilai ne ga sunan yan jama'atu tabligh za ga masallaci suna girki ce suna da'awa sai ga mutum yana da'awa bai san addinin musulunci ba in yazo yana magana yana muna zaune a BUK wata rana a masallacin BUK 1990 sai na samu suna ta yi wa wani tilawa da safe ka ce kaza so ɗari ka ce kaza so ɗari an tara mishi wajen zikiri wajen dubu na ce ainal hujja ya sheikh ya ce alhujja inda ulama na ce kazabta kai ka iya ka lissafa mutum shari'a ina hujja ka ce ya tafi wurin malamai kai ina ka samu idan baka isa ka iya kawo hujja akan abin da zaka shiryar da mutum ba bai halatta ba nace to ƙarya kake to nan aka ta tattauna aka ta tattaunawa wai na zo na warga za musu tsarin da'awa nace ban warga za musu tsarin da'awa ba ku je ku yi karatu ku kanku kuna da bukata a kiraye ku zuwa ga addini to mafi yawancin su in ka gansu ba su san addini ba amma saboda mutanen mu na kasashen Afirka su ma ba su san addinin ba dan uwan ɗayan abokin tafiyar ɗayan shikenan suka zo sai su kwashe mu sai su ce kai ma ka fita wannan kwana arba'in ko wata hudu akwai falala wai a can ɗin inda ka fita da'awar wai anan zaka koyi ilimin da zaka yi da'awar da shi to shi yasa kuna zaune ne da ka malaman duniya sun yi littattafai akan jama'atu tabligh sun tona asirin su duk sun bayyana irin munanan kurakurai da munanan akidoji da suke cikin su littafi mafi tsarki da tsafta wanda suka amincewa shine riyadus salihina bayan haka mafi yawancin littattafan da suka dogara da su tablighi nisab da sauransu duk littattafai ne da yake da tatsuniyoyi da hayaniya da bankaura a ciki da kuma su suke bauta Allah kuma waɗannan littattafan za su zo su kwaso suna karanta mana a ƙasashen mu suna da wata ƙa'ida wanda yake wannan ƙa'ida rashin fahimta addini ya ɗora su akai idan suka taso suka zauna masallacin sabon gari idan suka zo nan muciya suka yi da'awa misali to wai ba zai halatta ma'ana in suka zo in suka in suka sauka a masallacin sabon gari misali idan da za su tafi tudun wada su yi da'awa to kaga in za su wuce Kaduna ai zai su shiga mota daga nan ko sai su ce a tun da dai an ɗauke su a mota ne daga nan sabon gari aka kai su tudun wada to sai sun dawo a ƙasa sun ɗauki tafiyan nan a ƙasa daga nan sabon gari su tafi Kaduna a ƙasa ƙasa ƙasa ne kawai suke shiga jirgi ko mota amma in suka dira cikin ƙasa duk garin da za su je a ƙasa za su je me dalilin su haka wata ranar ne tambaya wasu suka ce sahabbai sun yada addinin musulunci ne a ƙasa wai su ma dan haka a ƙasa suke yawo sai haka tun daga Kano ba gansu da buhunhuna suna ta yawo haka to rashin fahimta addinin musulunci ne in ka fahimci addinin musulunci waye yace shiga mota ba kyau mota ba bid'a bace ba haramun bace mota na daga cikin masalih kuma Allah ya ishara ga zuwan mota jirgin sama da wasu abubuwa ma da har yanzu kai baka ji labarin su ba Allah ya san su kuma ya ishara daga zuwan su ce wal khaila wal bighala wal hamira Allah ya ce wal khaila da doki wal bighal da alfadari wal himar da jaki bayan Allah ya gama magana a kansu sai ya ce litarkabuha wa zinatan Allah ya halitta muku su ne dan ku hau kuma ku yi ado da takama a zamanin da kenan ko sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah zai halicci wani abu ma da san ba ku taba sani ba ba ga jirgin sama ba sanda aka saukar da wannan aya akwai jirgin sama ne akwai mota akwai jirgin ƙasa akwai helikwafta duk babu wa ya khluqu ma la ta'lamuna a yanzu mu din da muke jin wai ci gaba ne ga jirgin sama ga sauran su ya samu kar kai mamaki in Allah ya nufi duniyar nan da ta rayu shekaru 100 masu zuwa waɗannan abubuwan duk sun zama sun zama me sun zama kauyanci mai yiwa a kirkiro wani abu wanda yake kwakwalwarka bata taba tuno shi ba a yanzu kai zaka ce to me ya rage kuma akwai jirgin ruwa to me yiwa nan gaba a yi wani karfe da ka danna sai iska fiyu ta jaka ta tafi karka ce ƙarya ne ba zai yiwu ba waye ya gaya maka da mutane za a zuba su a wani zunguru ya ɗibe su da gudu haka ya kai su Saudi Arabia mun fahimci wannan da kyau ga mota za ka shiga zafi ne yake dafa ta amma kuma kai sanyi yake zuwa maka iya condition in an ce maka haka da za ta yi sai ka ce al'amuran kamar ba za su yi ba to saboda haka shiga mota ba bid'a bane hawa mashin ba bid'a bane ka ce to ai annabi bai hau ba to kwata kwata kai baka san baka san addinin musulunci ba shi yasa ka faɗa haka saboda waɗannan masalih ne duk abin da ya zama maslaha na halin rayuwa ne da kullum to ba a cewa tunda annabi bai yi kaza ba ba za mu yi ba a'a abubuwan da ake magana akan sai wanda annabi shine abubuwan da suke da ka'ida na shari'a to anan kan annabi ya gama ka'idan cewa sallar la'asar raka'a hudu to in kai biyar to annabi bai haka ba mun fahimci wannan amma waɗannan abubuwan me suka rage maka ko suka ƙara maka a cikin ibadojin da annabi ya baka akan su babu to ashe ba sun shigo cikin maslahohi bane waɗanda sun shafi ibada ka kai tsaye don haka addinin musulunci ya yarda da su don haka ba kuskure ne ka ce wai bid'a hasana babu wata bid'a hasana fa in ka ce bid'a hasana kamar ka ce wani shege ne amma yana da uba kai wa kanka tanakudi don ka ce bid'a mugun abu sai kuma ka ce hasana ne kyau to me kuma kai ka yi wa kanka contradiction ka warware maganar ka da kanka don haka mota ba bid'a bace balle ta zama bid'a hasana mota halal ce kai tsaye Allah madaukakin sarki ya halatta mana bakin talauci ya ishe ka karka ce mota mashin keke agogo da talauci ya ishe ka jama'a ku tara mai gudunmawa a bashi sai ku ji yayi shiru Allah wani talauci ne yake isan shi sai zama dan tatsi ne fa sai zai ce agogo ba kyau biro ba kyau makarfan ba kyau rediyo ba kyau da a ce zai dan samu a dan tattara mishi taimako a kawo mishi akar makallawa da wannan sai ya ce Allah ya saka da alkhairi an rufe bakin shi daga ran nan kuma ya zama halal dama ba ku bashi bane yasa yake bakin Allah ya kiyaye saboda haka sai ainihin malam yake cewa mata sanata saman ashara bisham ya rasu a shekara ta goma sha takwas a ƙasa ainihin sham a cikin ƙasar siriya kenan Allah ya yarda da mu'azu qauluhu mu'azu da yace din nan kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama din nan a haye fihi jawazul irdaf ala dabbati wannan hadisi ya nuna ya halatta ashe ayi goyo a bayan dabba ashe ya halatta dabba inda kaga za ta iya daukan ku biyu ya halatta sai ku ainihin hauta babu laifi wa fadilatul li mu'az kuma wannan hadisi ya nuna falala da darajar mu'az min jihati rukudihi khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu darajar hawa wata dabba ya hau bayan manzon Allah in manzon Allah bai amince da kai ba zai azaka a baya shi mu'az ya samu daraja shi ma kaga wani babban waliyin Allah sai dai shi ba a san dariƙa shi ba a Najeriya qauluhu ala himarin din nan da yace akan jaki fi riwayatin a cikin wata riwaya ismuhu ufair sunan wannan jaki ufair da ainin da an baki muhmala mara dugo ma'ana ko da ya zama gufair a wani bugu sai ka ce a mai littafi ya ce an baki din mara dugo shine muhmala madmuma mai bamma ufair ko da kaga asir a wani wuri sai ka ce malamin ya ce da bamma summa fa sannan sai a yi fa maftuha wadda take da fataha ita kuma ufair kenan ufair sunan jakin manzon Allah ma malaman hadisi sai da suka kwakulo suka san shi jama'a jaki ne jaki jaki ba an akwai aikin banza ba amma malaman hadisi jakin nan tunda na manzon Allah ne yana da daraja sai dai akwai wata tatsuniya cewa wai wannan jaki asalin shi jaki ne wanda yake jikan wani jaki cikin jakunan ainihin da annabi haruna da annabi musa da wane ne suka hau a'a wannan magana ba daidai ba ce jaki dai manzon Allah ya samu jaki ya hau ina asalin shi wannan ba a kallafa maka ba amma dai sunan shi kaji sunan shi to akan haka kana da ƴan akwalan mashin ɗinka ƴan akwalan motarka ƴan akwalan kekenka ashe zaka yi samu zura kenan ko kuwa iqtira'an bi sayyidil muhajirin wal ansar eh kana da keken ka kai ma sai ka sa mishi wani suna shikenan to daga yau za a dauka ko eh duk a sharhi malamai sun faɗi wallahi duk abin da kake gani malamai sun riga sun rubuta mutane suna nan suna bacci ne suna hayaniya قال ابن الصلاح ابن الصلاح يتي هو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم wannan jaki na manzon Allah ne mallaka shi ne ba aro aka bashi ba asalin jakin sarkin kasar Misra ne ya aiko mishi da shi sarkin kasar Misra Kirista ne da manzon Allah ya aika mishi da wasiƙa cewa gashi gashi ka zo ka karɓi addinin musulunci sai ya tara mutanen garin shi suka ce ba za su musulunta ba sai ya ce to tunda ba za mu musulunta ba to ni zaman lafiya da su ya aiko da manzan Allah da wasiƙa da bayi guda biyu ita ce mariyatul qibtiyya da kanwata da kuma jaki da wasu abubuwa ya ce manzan Allah gashi shi dai ai mai hakuri ba zai karba addinin musulunci ba to manzan Allah ya karba ya murna da wannan abu ma'ana la ikraha fid din ko tunda ba za ka ba ka nemi zaman lafiya sai a zauna da kai amma kisra da kaisar da aka aika musu da wasiƙar kisra sai ainihin wannan wasiƙa bayan ya karanta ta ya yi ƙoƙarin ya imani sarkin ƙasa ainihin rom ya yi kaisar kai ya yi kokarin ya imani sai ainihin mutanen shi suka hana shi kisra ku na kasar iran farisa ba ma guje ne ana kai mishi wannan wasiƙa sai ya yaga ta ko karanta bai ba daga dai cewa ga daga inda take sai yayyaga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati Allah ya yaga mulkin shi kamar yadda ya yaga wasiƙata kuma manzon Allah ya mai baki yace idza halaka kisra fala kisra ba'dahu idan wannan kisra ya mutu har duniya ta tashi ba a sake samun kisra a sarakunan Iran shi yasa har duniya ta tashi shikenan kisra ya kau Allah ya kiyaye to shine sai ce wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallama lil irdati wa li rukubil himad wannan hadisi ya nuna manzo a mun ke tare ko eh kila aka ce innahu mata fi hajjatil wada wannan jaki ya rasu ne a hajjin bankwana wanda annabi yayi a ƙarshen rayuwar shi kaga jakin manzo Allah ma ya samu daraja har tarjama shi ake kawowa ga san da ya mutu shi ma ina fata an gane to za a mai maulidi kenan shi ma ko da shi masu Allah ya nuna mahduri ko kafin a Sheikh Muhammad Nasiru Jin Albani yana da wani littafi ta Hadirus Sajid min ittikhadil quburi masajid yace ka san mutane suna da ya rubuta wannan littafi yau kamar shekaru 40 da wani abu da suka wuce to a layin gidan da yake a lokacin yana nan cikin kasar Sham to akwai wani wanda an dauka waliyi ne to shi waliyin ya rasu a lokacin ba a gane waliyi bane to sai aka je aka rufe shi a makabarta ta ya ku bayi kowa da kowa to daga baya sai aka gane ashe waliyi ne an yi kuskure da aka rufe shi a makabarta kowa da kowa da an aje shi gefe guda ana diban tabarruki yanzu an an rufe shi inda yake kabarin shi ya bace ma ba a san inda yake ba to akwai raƙumin da wannan wai waliyin yake hawa to wannan raƙumin fa sai aka dauke shi ma zama waliyi aka rinka karrama raƙumin nan raƙumi ya kwanta janti aka ɗauko likitoci suka yi ta kula da raƙumi kaji nama kawai jama'a zai mushe jama'a kuna ji kuna gani ku yi asara raƙumin nan aka bar shi ya mushe sai aka ɗauko raƙumin nan sai aka rufe shi a tsakiyar masallacin wannan waliyi to shine sai shekul albani ya nuna musu haka bai halatta ba ya wa'azantar da su ya musu nasiha suka ki dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi kenan tahzirus sajid min ittikhadh al-qubur masajid tsoratar da mai yin sujuda game da mayar da kaburbuka wuraren yin sujuda yace duk masallacin da yake da kabari a cikin shi bai halatta ka je ainihin kai sallah a cikin wannan masallaci ba Allah ya kiyaye shine sai yake cewa wa kila kila innahu mata fi hajjatul wada aka ce wannan ainihin jaki ya mutu ne a hajjin bankwana wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dama annabi ai ya je hajjin bankwana ba akan jaki ya je ba akan taguwa shi ya je ma'aiki yana da wata farar taguwa ita ma kyautar ta aka bashi ita kuma ya sunanta alqaswa alqaswa to dan ma rinka rike waɗannan abubuwan taguwar manzo Allah ita kuma sunanta alqaswa da ita ya je aikin makka sallallahu alaihi wasallam fara ce sal wannan taguwa وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار wannan ya nuna manzo Allah da tawali'u tunda har yana iya goya wani a bayan jaki kuma yana da tawali'u saboda hawan jakin ma da yake yi yanzu wani babban mutumin saboda ji da kai idan ya shiga mota baya din nan ya kakume to ko dan shi karami fa ba za a sa ba sai shi kadai ya zauna ana duk wannan siddin sai a fara shi saboda mutum daya wahadahu wai la sharika lahu shi ma amma wa huwa yaj'alu lil ilahi sharikun shi bai son abokin tarayya a wannan sit gaba daya amma kuma zai iya zuwa ya sanya wa Allah abokin tarayya wajen bauta Allah ya kiyaye sai malam yace khilafu ma alaihi ahlul kibri sabanin abin da masu girman kai suke akai ka gani ko qauluhu da ma'aiki ya ce wa ma'azu din nan atadri ma haqqullahi alal ibad ko ka san haƙƙin Allah da ke kan bayi addiraya hilal ma'rifa yace addiraya din nan hiyal ma'rifa atadri din nan da yace addiraya asalin kalmar kenan hiyal ma'rifa shine dai sani ko ka sani wa akhraja su'ala bi sighati al-istifham sai manzon Allah ya fitar da wannan ainihin wato magana tashi da siga ta tambaya yana son ya karantar da mu'azi ne amma sai ya shigo da matsala a sigar tambaya kamar ka zo ka ce wa ɗalibanka shin yaushe ne al-imam al-qurtubi ya rasu sai kowa ya shiru bai sani ba misali a zaga wannan ya ce hijira kaza a ce a'a wannan ya ce hijira to kowa sai ce ya ba da gari to kowa zai karkatsa kunnen shi kowa zai gyara fensirin shi da takardar shi ana cewa ya rasu ne a cikin karni na takwas hijira annabi na da shekara ɗari bakwai da saba'in da uku ko da biyu sai ga kowa ya gaggawa ya rubuta da wahala ya manta tun da sai da aka sha wahala tukuna mun fahimci wannan to shi yasa yace sai annabi ya fitar da wannan tambaya a magana da zai mishi da siga ta tambaya li yakuna auqa asin nafsi saboda ya zama ya fi shiga cikin ran shi wa ablaga fi fahmil muta'allam dan kuma ya zama ya fi ainihin kaiwa matuƙa wajen fahimta al muta'allam wanda ake koyawa ilimi haka za ka yi lanja din fataha al muta'allam al muta'allam wanda yake koyan ilimi fa innal insana domin shi mutum idza ila an mas'alatin la ya'lamuha in aka tambaye shi abin da bai sani ba thumma ukhbira biha ba'du ba'da al-imtihani bis su'ali anha sannan aka bashi labari aka gaya mai amsa wannan ainihin tambaya bayan da aka tambaye shi din fa inna zalika aw ali fahmiha wannan zai fi sawa ya fahimci mas'alar wa hifziha ya haddace ta wa hadha min husni irshadihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin kyawawan shiryawa da kuma koyarwa da annabi yake annabi ya fi kowa iya karantarwa a duniyar nan shi yasa cikin shekara 23 ya karantar da ilimin da har yau malamai sun kasa gama karantar da shi kullun sharhi suke kullun rubutu suke amma shi gaba ɗaya a shekara 23 ya karanta amma su malamai tun daga ran da annabi ya rasu suke sharhi har zuwa yau amma har yau sun kasa gamawa waye fasahar manzon Allah babu sallallahu alaihi wasallama wa haqqullahi alal ibadi haƙƙin Allah da ke kan bayi huwa ma yastahiquhu alaihim shine abin da Allah ya cancan ya cancanta musu ya dora musu shi wa yaj'aluhu mutahattiman kuma Allah ya sanya wannan abu mutahattaman ya zama wajibi akan su wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi ko ga Allah ma'anahu annahu mutahaqqaqun la mahala abinda ake nufi ba wai dole ba a'a ana nufin wannan haƙƙi ya tabbata gare su babu makawa don ba a yi wa Allah dole li'annahu qad wa'adahum zalika saboda Allah ya musu alƙawarin wannan jaza'an lahum ala tauhidihi saboda sakamakon tsayin tashi da suka yi wa wa'adihi haqqun wa wa'aduhu haqqun alƙawarin Allah kuma gaskiya ne inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari to abin da ake so ka fahimta a nan kai dole ne ka bauta wa Allah to sai Allah ya ɗora wa kanshi in dai ka bauta mishi shi kuma ya wajabta wa kanshi ba kai ka wajabta mai ba shi ya wajabta wa kanshi shi kuma zai saka ka aljanna to shine sai malam ya ce wa qala shaykhul islam malamin musulunci ibnu taymiya kenan ya ce kainul muti'u yastahiqqul jazaa kasancewar Allah madaukakin sarki ya cancanci ma'ana kasancewar wanda ya da'a ga Allah ya cancanci sakamako huwa istihqaqu in'amin wa fadli cancanta ce ta ni'ima da falala Allah kawai ba dole bane misali jama'a da zaka gama bauta Allah gaba ɗaya ka je Allah ya saka a wuta yayi zalunci dama wa ya halice ka to bai zalunci ba amma saboda ni'ima da falala Allah shi kuma in ka ta sai saka ka aljanna dan haka in ka ga ka samu rahama jama'a karka ce dan na isa ne in ka ka samu kuɗi kaka ce dan ka isa duk wannan addinin karuna ne cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiya an bani ne saboda ina da wani ilimi na cancanta a bani kuskure ne wannan ni'ima ce da falala Allah ya maka ya kamata kowa ya duba tun daga ran da ka balaga har zuwa yau bautawa Allah din nan da kake yi fa bai kai kwayar ido ɗaya da Allah ya baka ba to in aka ce kwayar ido ɗaya din nan ma da Allah ya baka misali ganin duniyar nan da kake wannan shine madadin bautar da kake to in ka je lahira kenan zaka shiga wuta tunda ka gama cinye dadin shine wannan kwaya idan to lafiya kadai da Allah ya baka wannan lafiyar kadai ibadar da kake bata isa ta biya Allah wannan lafiya da ya baka ba to in ka fahimci wannan ya kai dan adam ran da ka ganka a cikin aljanna sai ka ce kokarin ibadarka ne sai ka ce ilimin ka ne sai ka ce a'a zalika fadlullah falala Allah ce shi yasa wata ran manzo Allah ya wa'azi ya ce babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna suka ce har kai ya manzan Allah yake har ni sai dai rahama Allah dan ka san cewa abin yaya wane mutum Allah ya shiryar da mu shine sai malam yake cewa wa laysa huwa istihqaqu muqabala wannan cancanta da kai Allah ya saka a aljanna ba ba wai cancanta ce ta muqabala ba saboda ka bauta wa Allah dan haka dole Allah ya saka kama yastahiqqul makhluq ala al makhluq kamar yadda abokin halitta yake cancanta wa abokin halitta in aka dauke ka a kamfani kai aiki dole karshen wata a kawo albashi a baka ko babu alfahari gare kan cewa gashi mun taimake ka kun taimake ni kwadagon da ne muku fa amma Allah madaukakin sarki ya saka ka aljanna kaka ce wannan na cancanta ne sakamakon aiki na a'a sai ka dauka falala Allah ce fa minan nasi man yaqulu ibnu taymiya yace domin daga cikin mutane akwai wanda suke cewa la ma'ana listihqaq illa annahu akhbara bidhalika cewa din nan ka cancanta Allah ya maka kaza to wannan magana ba ta da wata ma'ana Allah da ya bada labarin ta ne kawai haka wasu malamai suka ce wannan magana ta su za mu ji ba daidai ba ce suka ce cewa ka cancanta Allah ya baka kaza wannan magana ba wata magana ba ce mai ma'ana a'a kawai dai an yi ta ne don dai ka ji ta wa wa'aduhu sidqun alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na aksaran nas ibnu taymiya yace sai dai mafi yawancin mutane malamai kenan yuthbituna istihqaqan za'idan ala hadha kama dalla alaihi alkitab wa sunna su suna tabbatar da wata cancanta wadda ta karu akan wannan cewa ainihin ka cancanci Allah ya saka ka aljanna ne saboda biyayyar da kai mishi ba wai saboda girmanta ba tunda dai Allah ya ce yi ibada sai kai to sakamakon ba'an nan da kai da kai taurin kai da shi yasa aka baka amma ba wai girman ibada ka ce ta sa aka baka wannan ba to shine sai malam yace kamar yadda ainihin alqur'ani da sunna suka ainihin nuna qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ya zama haƙƙi akan mu mu taimaki ainihin mu'minai Allah ne dora wa kanshi haƙƙin ku ba kai ka dora mishi ba suratul rum aya ta 48 walakin ahli sunna yaquluna ibn taymiya yace sai dai ahli sunna malaman ahli sunna suna cewa huwa allazi kataba ala nafsihi rahama Allah shi ne ya dora wa kanshi cewa zai ji tausayin bayan shi wa aujaba hadha al-haqq ala nafsihi kuma ya daddawa kanshi wannan haƙƙi cewa zai musu sakamako lam yujibhu alaihi makhluqun ba wani abokin halitta ne wajabta wa Allah ba mun fahimci wannan ko wal mu'tazila yace sai dai ƙungiyar mu'tazila waɗannan ƙungiyoyin mu'tazila jahmiya mu'attala da sauransu duk akwai su a ƙasar nan fa abin da yasa aqidar dan Najeriya in kana jin wata hira da muke da wata aljana da take cewa gauraye gauraye to aqidar dan Najeriya kenan gauraye gauraye shi ba dan shi'a ba shi ba ba mu'tazali ba shi ba fir'auna ba shi ga kowace aqida sai ga akwai jininta a cikin dan Najeriya akwai jinin shi'anci akwai jinin mu'tazila akwai jinin khawarijawa akwai kowane tarkace an kawo sai aka waye gari mutane da su san aqidar da suke zama mustaqimiya saboda ba a yin karatu in ba ka yin karatu haka al'amari zai kasance maka misali wanda ya je makarantar boko ya iya karatun boko yadda ya kamata ya iya rubutun boko yadda ya kamata ya san cewa shi din nan yanzu da yake a Najeriya to Najeriya yanan Ingila ce duk sanda ya tashi rubutu na turanci to zai yi rubutu ne da ka'idar rubutun ingila ba da ka'idar rubutun turanci na amerika ba saboda akan ilimi yake amma kai da kake ka tsinci wannan kalma ne a kasuwa wannan a bakin titi wannan a bakin abokinka wannan a bakin wani shikenan in ka zo rubutu da ka ga dama sai ka hautsina in ka zo turanci da ka ga dama sai ka faɗa saboda me ba a koya maka yadda ake ba in ka zo rubutun mita sai ka rubuta m e t e r to rubutun mita a ƙarƙashin turancin amerika kenan amma ƙarƙashin turancin ingila sai ka sa m e t r e takaddum wata akhir r din bayan t sannan e shine mita a rubutun ingila shine abin da muke a ƙasar nan amma m e t e r turancin amerika kenan idan baka je makaranta ka iya bambance waɗannan abubuwa ba za ka iya gane haka ba za ka iya gane ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka dukkanin ainihin wato abin da kake so ya kamata kai karatu don ka fahimci hakikanin shi in ba haka ba in ba mutum bai karatu ba jama'a duk abin da ya tasa a gaba don gane da wannan matsala sai ya ga cuɗewarta Allah ya shigar da mu to malam dai ya ci gaba da cewa wal mu'tazila yad'una annahu wajibun alaihi bil qiyas ala al khalq su mu'tazila suna da'awar cewa wajibi ne ga Allah dole ne da ainihin yi wa bayan shi rahama wai sun yi kiyasi akan ainihin yadda yake wajibi ne ga abokin halitta in kai mishi wani abu dole ya biya ka ko to wai haka Allah ma wajibi ne wannan kuskure ne a mu'tazila suka fada a ciki su waye mu'tazila daga itizal su sai suka ainihin kaurace wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka janye jikinsu gefe guda sai suka je sai suka kama ainihin wasu abubuwa na tunaninsu wai saboda tsoron wannan fitina wannan sai ya afka da su bid'a su kuma khawarijawa bambancin su da su su kuma sai suka yi wasu habbai din tawaye su waɗannan sai suka janye jikinsu mu wannan hayaniya da hargowa ba za mu shige ta ba sai su koma gefe guda to su kuma waɗannan mu'tazila an khawarijawa sai suka yi wasu habbai tawaye gaba ɗaya suka ce sahabban ma kafirai ne suka kafirtar da aliyu suka kafirtar da muawiya kowa ma suka yi mai tawaye suka watsar da shi saboda haka duk abin da ya musu habiyar rawaito su sai su watsar da shi sai ce qur'ani kawai za su yi aiki da shi to ya rawaito qur'anin kuma to bambancin khawarijawa da shi'a su shi'a ba dukkanin sahabban suka kafir tabbatun da sun yarda da aliyu sun yarda da salman da abu zarri da miqdad sauran ne suka ce sun kafirta to amma su waɗannan dukkan sahabban suka watsar da su mun gane wannan ko to duk waɗannan akidoji suna nan malamai sun bayyana su a littafi ka je ka ɗauki littafin al-milal fil ahwa'i wal milal wal nihal na al-imam ibn hazm az-zahiri littafi ne shi a cikin mujalladi uku juz'i biyar duk wata kungiya da ka sani ta musulunci ce ta kiristoci ce ta yahudawa ce ibn hazmin ya tsaya ya fede maka ita tsaf tun daga farkon addinin musulunci har zuwa karni na biyar don ibn hazmin ya rayu karni na biyar ne yau shekara dubu ɗaya babu kaɗan da rasuwa to bayan shi sai aka samu kuma al-imam abdul karim shahar fatani shi ma kuma sai zo nashi al-milal wan nihal ya shi a mujalladi ɗaya juz'i biyu duk yana bayani akan irin waɗannan ƙungiyoyi to shi kuma sai aka samu wani malami da shi wannan ya rasu kamar yau shekaru ɗari biyar ko bakwai da suka wuce sai shi kuma ya zo ya ƙara akan wasu ƙungiyoyi da suka faru daga zamanin mutuwar wannan malami zuwa yanzu shi yasa za ka ga magana akan ƙungiyar 'yan ahmadiyya da makamantan irin waɗannan abubuwa to duk malamai sun rubuta akan haka akwai wani littafi kuma da wani salafi ya rubuta shi kuma ya sa mishi juzurul bala su sunan littafin kenan tumbuko bala'i yana bayani akan waɗannan ƙungiyoyi duk da suka faru yan ƙungiyar wane ne yan ƙungiyar duk baki ɗaya yana magana a kansu ɗaya bayan ɗaya duk waɗannan jama'atu tabligh ya magana a kansu الجماعة الإسلامية أبو الحسن الم... أبو الأ... أبو الأعلى الموجودين في باكستان يما جنا أكنسو جماعة السلفية يما جنا أكمو يما جنا أينهم أكن أبن ديشا في إن... إخوان المسلمون مسلم براذرز شيعة دق بعد يما جنا أكن شسونا اللي تافين كنن جذور البلاء kowace da'awa sai ce ga irin kurakuran da ke ciki ga irin kurakuran da ke ciki ga irin kurakuran da ke ciki cikin adalci ya magana da ya zo kan mu dan salafiya sai ya ce ya ce alhamdulillah ko da ni salafi ne ma'ana ina addini ne irin yadda annabi da sahabbai suka yi yace amma mu ma muna da kuskure in ba na in ba in ba salafiya ba ina ake samun adalci haka ka yi littafi ka zo kanku kuma ka faɗi gaskiya ya ce mu ma muna da kuskure ya ce kuskuren mu shi ne sai mutum ya ce zai rungumi wannan da awa bai yi karatu cikin sunna yadda ya kamata ba wannan ai gaskiya ya faɗa ɗaukan wannan da'awar ba kai karatu ka yi zurfi cikin sunna ba ba shi yake kawo sai abin da aka abin da yake sunna ba kai musun shi aka bid'a kuma kace sunna ce Allah ya shirya da mu shine sai malam ya ci gaba da cewa وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له yana dai kawo aqida mu'tazila mu'tazila suna cewa bayan Allah su ne suke wa Allah da'a ba tare da Allah din ya kallafa musu da'a ba su suka sa kansu tunda su suka sa kansu ba Allah ya tirsasa su ba to shi kuma Allah dole ya saka su a aljanna wai haka mu'tazila suka yi kiyasi kun ji abin an yi shi ne kawai da kwakwalwa da hankali wai wannan sallah Allah ya turo ni mala'ika ne yace in baka ba a ci gaba da dukanka ba kai ka sa kanka kai ba to tun da kai ka sa kanka kai wa Allah sallah shi kuma Allah dole shi ne ya ainihin biya ka in ba haka ba ya zalunce ka aqida su kenan wannan kuskure ne sai yake cewa wa annahum yastahiquna al-jaza bidun an yakuna huwa al-mujib wai suka ce bayi dan haka sun cancanci ai musu sakamako ba tare da wai Allah ya wajabta wa kanshi wannan ba a dama wajibi ne akan shi ko bai wajabta wa kanshi ba sai malam ya ce wa ghalatu fi zalika sun yi kuskure a wajen wannan magana tasu wa hadal bab malam yace kaga akan wannan babi na dangane da haƙƙin Allah akan bayi da kuma bayi haƙƙin su akan Allah ghalaqat fihi al-qadariyya yace ɗan ƙungiyar qadariyya sun yi ainihin kuskure a ciki ghalab ghalab shine bahaushe yake kira galasi saboda bahaushe in yazo ya samu damula hannu yana son ya koma da shi Hausa sai mai da shi tsa sai ce Fatima to ta ne to sai bahaushe ce zaka yi min galasi ne asalin abin galab ne kuskure to sai bahaushe ce galasi to shine yace ghalaqat fihi al-qadariyya ɗan kungiyar qadariyya sun yi ainihin wato kuskure cikin wannan babi wal jabariyya da kuma jabariyya qadariyya su ne masu cewa duk abin da kaga ya same ka to wannan ainihin abu kaddara ce ta haukanka kawai saboda haka zaka iya ɗaukar wuka ka bugawa cikin ka zaka zaka tafi ka kai asibiti ya ya jiki sannu sai ce ai kaddara ce sai ce to Allah ya kiyaye kaddara ce kai ka ɗauka ka bugawa kanka fa ba kawai tsautsayi ne ba to haka su kuma haka jabariya su ma bangare ne na su sai ce ai kai mutum kai ba komai bane kamar gashi ne a iska shi yasa duk abin da kai babu wanda ainihin ya tirsasa ka Allah ne ya tirsasa ka don haka Allah ba zai maka azaba ba akan haka to a ƙarƙashin wannan maganar tasu ne fa muka taɓa zuwa muku da maganar wani sufi daga cikin sufaye nan da yake cewa إذا كنت في حكم الإله إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة رائع يجي فطورا تراني في المساجد راكع وإني طورا في المساجد راتع yace karka mamaki ya kai musulmi ni bane wa Allah jayayya wata ran baka kai mamakin ka ganna a coci na je service Allah ne ya kai ni karka mamaki ka ganna ina ruku'u da sujuda a masallaci Allah ne ya kai ni yace ni ba zan wa Allah jayayya ba duk inda Allah ya jani ya kai ni sai in tafi yace ko da yake a shar'ance zaka ce ni ne saban Allah ne yace amma ka koma ilimin hakika to na fi kowa biyayya Allah tunda duk inda Allah ya kai ni tafiya nake bana jayayya ina ganin wurin murin da Allah ne kai ni gidan giya Allah ne kai ni dan haka ba jayayya wai ya fi kowa da'a ma kenan an zo da littafin nan al-insan al-kamil fi ma'rifati al-awa'il wal awakhir mun zo da littafin nan ai to wai sai a ce wannan a'a ka dasu da ka fahimci abin da kake nufi bane haba ka ci mutuncin Allah a ce baka fahimci abin da kake nufi ba nufi ba ka korna ba a bata zagi yanzu akai ka a kulle an fahimci abin da kake nufi nan amma sai Allah ne sai a ce wai baka fahimta ba a fahimta haba jama'a to shine sai yake cewa atba'u jahamin wal qadariyya annafiya waɗanda su yan jabariya din nan su su ne mabiyan ainihin jaham dan safwan da kuma ainihin kadariya waɗanda su kuma suke tunkuɗe duk wani abu sai su ce ma'ana kadariya ɗin sun kaskashi biyu akwai kadariya annasiya duk wani abu su kuma da ya same ka sai su ce faufau wuta za ka tafi babu wata kaddara ma'ana akwai ɓangaren da suka yi kaddara muguwar fahimta su ma su ce duk abin da kaga ya same ka kaddara ce akwai kuma bangaren da za su ce duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka babu wata kaddara to dukkanin sun fada cikin kuskure idan aka ce maka kaza guba ce kada ka sha idan ka dauka ka sha ka mutu ko kai rashin lafiya to wannan ba kaddara bace ta same ka wauta ce ko da yake abin ya faru ne cikin sanin Allah amma da za ka zo ka dauki koko ka sha sai aka waye gari kokon nan akwai guba a ciki baka sani ba ka ganin sai a ce kaddawa ce ta haukanka amma kowa ya san dai wuka tana yanka mutum sai mutum ya dauki wuka sai yanka ya gegara wa jikin shi sai jini ya fito ba fa zai ce kaddara ce haka Allah ya nufa ba to shi yasa a ranar alkiyama kafirai za su kafa hujja da irin wannan magana sai Allah ya nuna musu bai yarda ba ce ya Allah ai da ka so da mu da iyayenmu da ban bauta wa wani ba sai kai sai Allah ya ce eh to kamar haka kuma haka na so ku shiga wuta kenan qauluhu fa qultu cewa da ne dinnan Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suka fi kowa sani fihi husnu ada'a fihi husnu adabil muta'allam wannan ya nuna kyakkyawan ladabin mai koyon ilimi wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula zalika bi khilafi aksaril mutakallifina yace ya kamata da duk wanda aka tambaya da abin da bai sani ba sai yace ban sani ba yace wannan sabanin mafi yawancin waɗanda suke kallafawa kansu abin da baka sani ba kace sai ka bada amsa akai wannan kuskure ne baka sani ba malam wasu sun ce suna magana da aljani sai ce to ko da ban sani ba amma bokanci ne kai najeriya manya allah shiryar da mu qauluhu malam yace maganar da allah madaukakin sarki yace a maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a ma'ana mutane su bauta wa allah kuma ba za su haɗa shi da komai ba wannan shine haƙƙin da Allah ya ɗora wa bayi a kansu ayyu wahiduhu bil ibada wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ma'ana su ɗayanta Allah kaɗai wajen bauta kamar yadda yake tabbas kowa ya san cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya halicce shi to kuma wajibi ne wajen bauta wannan bawa kuma ya bauta wa Allah shi kaɗai in yi haka to ya yi daidai amma ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki wajen halittarka bai nemi gudunmawa kowa ba bai haɗa gwiwa da wani ba bai da abokin tarayya wajen halittarka mahaifinka ne ko mahaifiyarka shehunka ne ko imaminka sarkin garinku kowane ne bai baiwa Allah gudunmawa wajen halittarka ba to sai kuma ka zo wajen bauta mishi kai kuma sai ka sanya wa Allah abokin tarayya bi'sa na badala shine malam yake cewa su ɗayanta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai da ibada kan su haɗa shi da komai wa fa'idatu hadhihi al-jumla bayanu anna tajarrud min ash-shirki la budda minhu fil ibada amfanin da wannan jumla za ta fa'idantar da mu shine cewa anna tajarrud min ash-shirki la budda minhu fil ibada dole ne wajen bautawa Allah ya zama ka tsiraitar da bautar Allah ka daga shirka ya zama babu shirka ko kwaya ɗaya mun fahimci wannan wannan jumla da take cewa wala yushriku bihi shay'a ba a face an ya abuduhu ba kadai da aka ce an ya abuduhu sai aka ce wala yushriku bihi shay'a ba bautar kadai ake nema ba amma bautar tana da sharadin kar kuma ka cuɗanya ta da shirka to wajibi ne sai ya zama babu shirka ko misqala zarratin a cikin bautarka da kake wa Allah in ba haka ba kamar fa ka ɗibo fitsari ne ka hada ma'ana ruwan alwalaka kana ga yayi kaɗan sai ka ɗibo ruwan fitsari sai ka ce bari ka ƙara wannan ruwan fitsari da ka ɗibo ka ƙara cikin ruwan alwalaka kar ka manta da cewa ya ja maka gaba ɗaya wannan alwalata ka ta ɓaci kuma ka yi laifi sallar da za ka yi ta ɓaci kuma ka yi laifi to haka shirka take ba wai in shirka ta zo Allah zai maka hisabin shirkar daban ba kuma ya baka ladan ibadarka daban wannan shirka ta lalata wannan ibadar kuma ka yi laifi kuma sai ka samu zunubi kamar matsala da ake ta tattaunawa kullum sai mutane sai sun tattauna akan wannan matsala dukkanin matsala akwai malamai muhakkiki na waɗanda suka tsaya suka binciki fa abin da yake daidai a kai sai dai kullum abin da yake damun mu wani lokacin mu al'amura sukan zo mana ne wasu rubabbu sukan zo mana sai su shiga cikin kwakwalwar mu shekara aro da aro kunne ya gaji kaka haka al'amura suke kasance mana sai a waye gari wannan matsalar ta dashe a cikin zuciyar mu duk yadda ba kawo mana gyara sai ga cewa zukatan mutane ba sa iya ɗauka kullum ana magana akan ina hukuncin a tafi aikin hajji da kuɗin haramun to malaman fiqh malikiya mai muktasar da shi da sauran fuqaha suka ce idan mutum ya je aikin hajji da kudin haramun aikin hajjin shi tayi zunubin kudin haramun ɗin shi kuma suna nan amma wannan magana kuskure ce ba daidai ba ce saboda ta sabawa alqur'ani ta sabawa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma jumhurul fuqaha min sa'iril mazahib sun tafi akan rashin ingancin wannan aikin hajji shi yasa Allah ya ji kan malam Abdullahi Gwandu kanin shehu usmanu dan fodiyo a cikin tafsirin shi ziya'ut ta'wil da ya zo kan wannan matsala sai da ya tattake matsala ɗaya bayan ɗaya ya kawo jara a kai ya ce ko da malaman mazhabi sun tafi akan cewa aikin hajji ta yi zunubin wannan haramun daban ya ce wannan magana ba daidai ba ce saboda dalili kaza saboda dali- ya rinka jero dalilai daga ciki hadisin da kowa ya sani inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah maɗaukakin sarki ne tsarki ne kuma ba zai karɓi abu sai mai tsarki ba ma'ana ba zai karɓi abu ba sai wanda yake da tsarki to ka'ida a wurin malaman usul shine duk abin da ya zama kaza farilla ne to a cikin shi akan samu sharuɗa akan samu farilla akan samu sunnoni a samu mustahabbai to sai a dubi abin nan da ainihin ka ɗibo ka zo ka tabbatar da wannan abu da yake wajibi a kanka wannan abu ina matsayin shi dangane da taimakawa wajen gudanar da wannan harka da Allah ya wajabta maka misali kowa ya san cewa alharini dai ga ɗa namiji haramun ne saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya haramta to a ƙarƙashin haka sai mutum ya ɗauko alharini sai ya ainihin yi rawani da shi sai ya yi sallah a nan sai a dubi shin kanshi al'aura ne kanshi ba al'aura ba ne to ya ɗauki wani abu da aka haramta mishi ya rufe kanshi da shi wanda kai ba al'aura ba ne sai a ce sallar shi ta yi kuma ya aikata makaruhi dangane da yin sallah da alharinin amma sanya alharinin haramun ne to amma da zai ɗauki ainihin riga ta alharini ya sa ta rufe al'aurar shi ya zo ya sallah da ita wannan rufe jikin shi haka din nan daga cibiya zuwa gwiwa ya zama wannan riga ce ta rufe kuma wannan alharini haramun ne gare shi ya sa to tun da wannan abu da wannan abu da wannan ainihin alharini ya rufe wajibi ne a rufe shi kuma ya rufe shi da abin da yake haramun gare shi to ba da wannan ibada to sai mu dawo kan matsalar mu aikin hajji dai kowa ya san guziri wajibi ne akai kuma yana daga cikin ainihin al'amura waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa sai mutum ya tattali guziri hanya tana lafiya da makamantan waɗannan al'amura to guzirin nan naka na daga cikin gimshiƙai na tafiyar ka aikin hajji sai ka samo shi daga haramun sai ka je kai aikin hajji sahihiyar magana baka da aikin hajji sai ka sake wannan aikin hajji matukar ainihin Allah ya baka sarari in kuma kana da sarari to ka je ka sake tun wuri shi yasa ba daidai bane ku je ku saci kudin gwamnati kuna ta biya wa dangi aikin hajji ana cewa ai danta babban ofisa ne ya biya wa na aikin hajji ba wannan ne alfahari ba abinda ake son ki gane ya ke hajjiya da kike cikin gida ko kai ya dattijo da kake da ɗa babban ofisa waɗannan wannan aikin hajji da zaka je ka yi ibada ce ibada ko tana da ka'idoji tana da sharuɗa idan ba a bi ka'idojin nan da sharuɗa ba ko Allah ba zai karɓe ta ba don haka za a biya maka kuɗin aikin makka to ya zama daga halal ne amma ka a kwaso haramun a biya maka kuɗin aikin makka za ka biya aikin makka ya zama daga halal ne ya kai abdullahi dan umar Allah ya ƙara mishi yarda abdullahi dan umar ya ce da a ce za ka yi sallah da rigar da ka ɗinka da naira goma amma naira ɗaya ciki ta haramun ce ce ko kayi sallah baka da sallah ibrahim ya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya a cikin ainihin littafin shi wanda ya tattauna matsaloli dangane da zunubai da makamantan haka sunan littafin ya kwanta min a yanzu mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka waɗannan matsalolin sai ka rinka kaucewa in ka ji matsala akwai rikici akai la siyama usuliyuna min al-hanafiyya suna cewa a أن التحريم سبحان الله أنفانيه الشيطان mun karanta wannan mas'ala a cikin sahih al-bukhari inda imam al-bukhari ya kawo bayani akan cewa annan nahaya yaqtadil fasad annan nahya yaqtadil fasad idan aka hana ka kaza sai ka yi shi to wannan abin yana hukuntar da ibada ka taɓa ci wannan haramun ba an hana ka neman ta ba ba an hana ka zalunci ba ya jama'a mu fahimci zalunci na daga cikin abu mafi muni domin Allah da kanshi Allah da kanshi bai da wani abu da yake haramun a wurin shi amma yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ni da kaina na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na kuma haramta shi tsakaninku fala ta zalamu kar ku sake ku yi zalunci ka ɗebi dukiya ta hanyar zalunci ka tafi ka je kai aikin makka an hana ka zalunci ko ba a hana ka ba an hana ka an hana ka neman haramun ko ba a hana ka ba sai ka je kai aikin hajji da wannan dukiya annahaya annahayu yaqtadi al-fasad hanin da aka yi maka ka kiji ka je kai ya hukunta wannan ibada ka taka ta baci don haka sai mutane su rinka taka tsantsan za a gina masallaci a kawo gudunmawa sai ka je ka wawo so kuɗi na haramun sai ka je ka wawo so kasuwanci na haramun sai ka zo ka kawo gudunmawa duk aikin banza kake yi fa ya kamata ku rinka sanin irin dukiyar da za ku ainihin nemo ku san abin da za ku kai wa cikin ku ku san abin da za ku ci da ƴaƴayenku wannan ƙasa ta mu muna son sai gwamnatin islama ta kafu insha Allahu ta'ala babu yadda za a yi jikin da yake rayuwa da haramun ya iya tashi ya ce zai jihadin ɗaukaka addinin Allah waɗannan sahabban da kaga sun yi jihadi sun tabbatar da hukuma islamiyya a duk inda suka shiga fa sun san duk hanyar da za a bi a tara dukiyar haramun saboda wasu daga cikin su da suna bi a jahiliya amma da yake yanzu musulunci suke yi wani zai haƙura ya wuni ya kwana bai ci ba mun taɓa zuwa mun karanta hadisi nan cikin sahihul bukhari sahabban annabi suka ce suna tafiya sun tafi jihadi bakin ruwa tun suna samun abinci har aka kai babu abinci sai da bino kullum gari ya waye sai kwamandan yaƙi ya rarraba muku kwaya ɗaya ka sha sai ka sha ruwa kwaya ɗaya ba su san inda za a samu haramun ba ne sun sani amma kana son za ka yi jihadi ka je ka saba wa Allah sai Allah ya janye hannun shi a cikin jihadin sai kafirai sun baku wahala saboda haka ana son za a yi jihadi a tabbatar da gwamnatin islama a ƙasar nan ya za a yi zuciyarka ta riga ta karye da cin haramun timbinka ya cika da haramun yaushe za a ce hayya alal jihadi ka iya fitowa zuciyarka ta karye ba ka da amfani abin da ka iya kawai ka sa hannu kuɗi su fito abin da ka iya kawai ko ka je ka tare hanya da bindiga kuɗi su fito ko ka zo kai magudi a kasuwanci kuɗi su fito yaushe ne gwamnatin islama za ta kafa irin wannan zalunci to wajibi ne mutane sai su kula Allah ya kiyaye الشيخ سليمان يكي cewa wa illa fala yakunu al-abdu atiyan bi ibadati Allah bal mushrikun yace idan kuwa har bawa yana bautawa Allah wannan bauta ta zama da akwai shirka a ciki to wannan bawa ba zai zama ya zo da ibada da aka umarce shi ba sai dai ya zama mushriki wa hadha huwa ma'ana qawl al-musannif wannan ita ce maganar ma'anar ma'anar maganar mai littafi da yace innal ibadata hiya tauhid ai bauta Allah ma ita ce tauhidi ma'ana bauta Allah da ta zama babu shirka a ciki ita ce tauhidi لأن الخصومة فيه domin a cikin tauhidi ake samun husuma ko kun fahimta dai ran da muka zo muna karatun ahkamul jana'iz na Sheikhul Albani ba wa ganin ran nan kowa yana jin daɗi saboda masail ne alfar'iyya alfiqhiyya amma duk ran da aka zo aka karatun tafsirul Aziz al-Hamid wannan ran nan ba iya bacci saboda takaici yau an yi aqida duk inda za a taba tauhidi wani kawai sai ji yaya ba ku ga wani sai zo ya wuce yana ashar an hada mai zafi malam to alkhusumatu fihi ay fi tauhid a cikin shi ake khusuma in ba dan haka ba dan matsaloli na far'iyya ta rike qawaidi ko risala kana ta aiki da ita wai damu da kai ko karo kana wa'azi da qawaidi wai damu da kai amma ana tabo matsalar tauhidi yanzu aka ji wannan ya ce an zage shi wannan ya ce an kafirta shi wannan ya ce an ce shi dan wuta ne kuma ba da shi ake ba an ce me laifi kaza ya gyara in yana ciki ya gyara mana asirin shi ya rufe yau da kiran sunan shi aka ce alhaji wane ko malam wane ko wane to shine an tsogale shi amma cewa aka yi mai laifi kaza to amma kafin bahaushe ya ce mara gaskiya ko a cikin ruwa gumi yake ana tsoganin laifin ka zai shikenan yake ce yau yau an zage ka ko ba kai aka za wa ma san da kai shine sai mala yake cewa wa fihi ma'rifatu haqqillahi alal ibad wannan hadisi yana nuna mana cewa mutane su san haƙƙin da Allah ya dora wa bayi wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu shine bautawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya فيأمن حق سيده الإقبال عليه fuskantar da bawa zai wa Allah shine zai sa shi bawa din ya kiyaye haƙƙin ubangijin shi wa tawajjuh bi qalbihi ilaihi da kuma fuskantar da zuciyar shi zuwa ga Allah din wato ka fuskantar da zuciyarka da kanka gaba daya zuwa ga Allah wannan zai sa ka kiyaye haƙƙin Allah amma in ka fuskantar da zuciyarka da jikinka wani wurin ba za ka kiyaye haƙƙin Allah ba laqad sanaka malam yace haƙiƙa Allah fa ya kiyaye ka wa sharrafaka Allah ya ɗaukaka darajarka an izlali qalbika wa wajhika li ghairihi daga ka kaskantar da zuciyarka da fuskarka ga wani shi yanzu dan Allah jama'a wane girmamawa ya wuce Allah ya ce bai halatta ka kwanta kai wa kowa sujuda ba sai shi kadai akwai girmamawa da ta wuce wannan wanda ya halicci kowa da kowa to shi ne ya isa ka kwanta ka kai mishi sujuda amma bayan haka Allah ya ce daraja ka tafi karfin ka kwanta kai wa wani abokin halitta kowa ya sujuda na Allah ba a karama ka ba an karrama ka yanzu dan Allah a lokacin da ake matsiyacin seniority din nan a secondary school dan aji uku kana form 1 dan aji uku ya kama kai maka azaba ya kwace kudin ka ya kwace garin ka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza dan Allah ba a wulakanta ka ba ran da aka ce an dauke seniority da kai da shi da kowa a makarantar daya kuke daraja ku daya principal da malamai su ne manya dan Allah ba a daraja ka ba ya kai dan form 1 ba a daraja ka ba to shine to shine sai malam yake cewa fa ma hadhihi al-isa'atu qabiha ya kai dan adam wacce irin munanawa ce wannan mai tsananin baki fi mu'amalatihi ma hadha tashrif wacce irin munanawa kake wa Allah wajen hudda da shi tare da irin wannan daraja ka da wasu yana da kuma kiyaye ka ya daraja ka yake kaka kwanta kai kowa su juda amma kuma sai ka koma kana yi fa huwa yu'azzimuka Allah yana girmama ka wa yad'uka ila al-iqbali Allah yana kiranka ka zo ka fuskance shi wa anta ta'aba illa mubarazatahu bi qaba'ihi al-af'ali Allah yana kiranka ka zo ka girmama shi ka fuskance shi amma kai kuma kaki kane wa Allah fito na fito da munanan ayyuka ya jama'a da can al'amari ya kai mutane a kasashen su suke saban Allah amma yanzu mutane sai mutum ya kunshe guzurin shi sai ya tafi Ka'aba wuri mafi daraja can za a je a yi saban Allah din kuma a ce duk abin ma da za a yi lisanul hal kenan sai an dawo jifan shedan sai ka ji mata suna hajiya mutum nawa kika batawa aikin haji sai ta ce to alifi dai na bata mutum shida in za a tafi kuma ka ji sai tana cewa za mu tafi jifan ciyaman din mu wai shedan ne ciyaman din su mubaraza kenan anewa Allah fito na fito da sabon Allah tare da duk irin girmamawa da ya mana malam ya ce fi ba'dul asar ilahiyya a cikin wasu ainihin daga cikin maganganu waɗanda aka samo su daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce inni wal jinnu wal insu fi naba'in azimin akwai magana mai girma tsakanina da aljani da mutum haka Allah ya ce akwai magana tsakanina da aljani da mutum akhluqu ni in yi halitta ni nake halitta wa yi ubadu ghairi amma kuma abauta wani na wa arzuku ni nake bada arziki wa yushkaru ghairi kuma aje a gode wa wani na wa khairi ila al ibadi nazilun alheri na yana sauka zuwa ga bayina wa sharruhum ilayya fa'idun su kuma sharrin su yana tashi daga gare su yana zuwa gare ni atahabbabu ilaihim bin ni'am ina son bayina ina musu ni'ima wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi su kuma suna fasatar da ni wajen ainihin saba mini kun ji abin da Allah ya ce jama'a alheri yana sakkowa daga Allah mun gane ko amma kuma mu kuma sharrinmu yana tashi muna miƙawa gare shi wannan mugun canji ke Allah ya halicce mu amma mu je mu kwanta mu durƙusa wani Allah ya ba mu arziki amma mu je mu gode wa wani shine abin da malam yace fi ba'd al-athar al-ilahiyya sai a Sheikh Sulaiman yace wa kaifa ya'buduhu haqqa ibadatihi man sarrafa su'alahu wa du'a'ahu wa tadhallulahu wa tirarahu wa khawfahu wa raja'ahu wa tawakkalahu wa inabatahu wa dhabahu wa nadharahu liman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a malam ya ce wa kaifa ya abuduhu haqqa ibadatihi man sarrafa su'alahu mutumin da ya kautar da roƙon shi zuwa ga wani Allah ya ki ya roƙi Allah ya za a ya bauta wa Allah bauta kyakkyawar bauta zai yiwu ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki bautar ka kautar da ita roƙon ka kau da shi daga gare shi Allahu yazzabu in tarakta su'alahu وبني آدم حين يسأل يغضب haka imamu shafi'i yace yace Allah an ka daina roƙon shi sai ya fushi da kai amma dan adam kana roƙon shi kuma sai ya fushi da kai alhaji ba ni kaza gobe ba ni kaza jibi ba ni kaza yana ganin ka sai kauce yana hangen ka sai kudin dine yace da Allah ya zo a ce ina bacci amma kuma Allah madaukakin sarki shi kuma in baka roƙon shi haushin ka yake ji to kuma sai ka kauda roƙon ka koma gare shi ka koma ga wani shi shi ne yake cewa mutumin da ya kai da roƙon shi ga wani Allah yaushe kuma zai tabbatar da kyakkyawar ibada ga Allah don roƙo din ibada ne sai dai kullum muna nuna mutane waɗannan abubuwa ya kamata su fahimta roƙo din ya kasu kashi biyu ka roƙi abokin halitta abin da ba wanda zai iya baka shi cikin halittun Allah sai Allah wannan shirka ne amma abin da wani halitta zai iya baka abin da shari'a ta fi so da kai ka kame in ka kasa kamewa din to babu laifi dan ka roƙa wani ba ni littafin nan to babu laifi amma da so samu ne ka ɗaga hannu Allah ka hore mini littafi sai Allah ya kawo maka wata fikira ka je ka samu gatari ka sassako ice ka zo sai ka ainihin sai littafin ka ba ka kare mutuncin ka ba wani ya ce ya manzon Allah yau ba ni da nace fa ne za Allah ya dubi wannan sasariran kato in dibi dala an bashi ya ce fa ne gobe ma dawo mini zai yi saboda Allah wannan sasariran kato yau an bashi nace fa ne gobe ma zai dawo manzon Allah ya ce kai baka da sana'a ya ce eh me kake da shi a gidanka ya ce akwai keso akwai matashin kai akwai sarka da muke shan ruwa manzon Allah ya ce je ka kawo su ta je kawo su aka zo aka kada masa kararrawa kenan ko jama'a nawa za ku siya ikon Allah kenan an ɗibo duk gaba ɗaya kasa ɗin gidan ka nawa za ku siya wani ya taya filo biyu manzo Allah ya ce da mai ƙari wani ya ce filo uku aka ce kawo kuɗin ya kwashe ya bada filo uku aka bashi dala aka ce tafi ka je kai cefane ka kai gida ya je kai cefane gida aka bashi filo tafi ka je ka siyo gatari ka kawo ya je siyo gatari manzo Allah ya ce awali kamar yanzu ka ce dajin oda ka tafi bayan kwana goma sha bakwai sannan ka dawo ya tafi ya je ya sari ice ya ɗibo ya siyar ya zo ya sara ya siyar sannan sai ya zo gaban manzo Allah da sabuwar riga manzo Allah ya ce yaya sai ya ce ai ya manzo Allah ta gyaru ga ice can yanzu ana jiran a siya ga kuɗi a aljihu ga sabuwar riga ga abinci a gida manzo Allah ya ce wannan ya siye wa ɗayan ku alheri ya ɗauki igiya ya je ya ɗauro ice ya ɗoro a gadon bayan shi ya zo ya siyar ya kara mutuncin shi ya fi mai alheri da ya miƙa mutane hannu ko an bashi ko ba a bashi ba ya shiga wulakanci masu karin magana suka ce an baka ma da kunya balle ba baka ba Allah ya kiyaye shi ne sai malam yake cewa wa du'a'ahu mutumin da ya kauda addu'a shi ga wani Allah wa tazallulahu da kuma kankan da kanshi ya miƙa shi ga wani Allah wa firarahu da bukatar shi in ya shiga halin bukatuwa mai tsanani sai ya miƙa ga wani Allah wa khawfahu da tsoron shi wa raja'ahu da kuma ainihin wato fatar wani rahama ko wani abin alkhairi wa tawakkulahu da kuma dogaran shi ya zama ya mika dogaran shi ga wani ba Allah ba wa inabatahu ya zama yana komawa ga wani ba ga Allah ba wa zabahahu yana yin yanka ga wani ba ga Allah ba wa nazarahu da kuma ainihin bakance yake yin shi liman la yamliku li nafsihi darran wala naf'an yake yi ga wanda bai mallaka kanshi cutarwa ba balle amfanarwa mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to waɗannan al'amura kamar tsoro da makamantansu tsoro ya kasu kashi biyu tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro wanda yake na fabi'a kana tsoron yan fashi da makami hanyar nan tsakar dare yayi sai ka tsaya sai ka kwana a hanya ka kwana a cikin gari gari ya waye sai ka tafi ba za a ce yaya kake jin tsoron wani Allah ba ka zama mushriki a'a wannan tsoro ne na fabi'a ya halatta amma tsoro irin wanda ake wa Allah sai ka ainihin ɗauke shi sai ka rinka jin tsoron wani haka to wannan aka haramta maka misali kana tsoron in ban yi wani kaza ba zai mini azaba ma'ana ko kuma zai ja mini shiga wuta ko kuma in nemai kaza zai min hanyar shiga aljanna alhali wani din nan ba kowa bane ma'ana dai a takaice tsoro irin wanda Allah kadai ake wa to kaje kana yin shiga wani wanda ba Allah ba ko soyayya wadda kadai Allah ake wa kaje kana sarrafa ta ga wani wanda ba Allah ba shi yasa Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai suna tsananin soyayya su ne da Allah amma kuma tare da haka za a samu kana son babanka kana son babarka kana son ɗanka da ƴarka kana son matarka wannan soyayya daban da kuma irin wadda kake wa Allah ya halatta ka so waɗannan soyayya ce ta tabi'a soyayya ta shari'a kuma wannan tsakaninka da Allah ga irinta to Allah kadai ake wa nan ba kai shirka ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sa'annan sai malam ya ci gaba da cewa wala mautan wala hayatan mutumin da bai mallaka wa kanshi mutuwa ba da rayuwa ba wala nushuran bai mallaka wa kanshi tashi ba yaushe zaka je kana sarrafa waɗannan abubuwa gare shi jama'a mutumin da da maruru zai kama shi bai isa ya umarci kurjin marurun nan ya fita marmaza ba sai ran da Allah ya fitar da shi mutumin da ba zai iya jawo wa kanshi amfani ba da zai yi shuka sai ran da Allah ya ga dama ya fito da ita in ba haka ba sai dai ta riɗe ba zai iya jawo kanshi amfani ba mutumin da ba zai iya ainihin wato kashe kanshi ba in bakin cikin duniya ya dame shi ba zai daukar ran kanshi ba ba zai iya ainihin tsawaita rayuwar kanshi ba wala nashura in kuma ya mutu din bai isa ya tayar da kanshi sanda yake so ba yaushe zaka farrafa waɗannan abubuwa gare shi min mayyitin ramimin fit turabi malam yace kaga mutane suna sarrafa irin waɗannan abubuwa ga mamaci wanda yake ya riga ya rididdige a cikin ƙasa wannan shehi ko waliyi ko wane ne da kaje kana durƙusawa ya biya maka bukata idan ba dan mutum ya zama yana da sakaryar kwakwalwa ba a jiya ko kuka ɗauke shi kuka cire mishi kaya kuka cire mishi dukkan tufafin shi kuka yi mai wanka kuka kawo likafani kuka sa mai kuka nannaɗe shi a ciki kuka ɗora shi akan makara duk girman shehuntaka shi bai isa wa kanshi wanka ba ka san kaskanci ya kai kaskanci a ce sai an maka wanka kaskanci ya kai kaskanci a ce sai an ɗauki likafa ne an sa maka ba abin da imrul qais ya ce ba kenan ce fayalaki min nu'ma tahawwalna anfusa wa ma khiftu tabrih al hayati kama ara tadhiqu zira'i an aquma fa albasa yace o wai ni imrul qais da nake in garman da namiji wai ni ne yau nake zaune ake cewa daga hannunka a sa maka riga yace Allah wadaran wannan rayuwa ta ci amana ta to a irin wannan hali jama'a kuka ɗauke shi kuka je kuka saka shi a cikin kabari kuka kawo kuka rufe shi kuma gobe sai ka zo ka kwanta kana neman ya biya maka wata bukata ai akwai rashin tunani wallahi da a ce zai iya yi wa kanshi wani abu da zai gwammace ya zauna a duniyar nan ya ci gaba da ayyukan alkhairin da yake in kuma mutuwar ce in ya mutu ya ce ku rabu da ni zan je in binne kaina da kaina zan san kowa ga sirri na amma duk shehuntakan ka sai an ɗauke ka sai an yi maka kaza sai an yi maka kaza amma sai ga mutane gobe sun je sun kwanta suna neman wata bukata a wurin shi in ce ba kyau sai mutane sai an zagi shehunai an zagi waliyai su mutane ba san zagi ba har yanzu Allah ya shiryar da mu malam yake cewa au bina'in mushayyadun aw bina'in mushayyadin min al-qibab yace ko kuma gini mai tudu daga cikin al-qubba qubba za ga ita ce irin primate din nan da suke gina mutanen misra za ga ana yin ta wata tulluwa haka mai tsawo kamar dalar gyada irin ta mutada a kasan nan to kaburbuka ne a wurin tun zamanin maguzanci suke yi abin ya ɗarsu har zuwa musulunci har kabarin imam shafi idan haka yake sai da aka samu malaman sunna suka gwagwarmaya aka rushe aka mai da shi irin na sunna shari'ar musulunci ta hana yin wannan fadlan min ma huwa sharrun min zalika yace to wannan ma kenan balle kuma ma aje ana bauta ana sarrafa da wani bangare na bauta ga abubuwan da suke sharri ne makaskanta ne ma akan waɗannan ruwa wannan kun manta san da ruwa ya fito ruwa ya fito a nan wani ƙauye yaya sunan shi saka daɗi mutane suka rinka zuwa suna wani ƙato kawai ya zauna da ya shara ana zuba mishi kuɗi yana karɓe kai ba mutane da sakarci ba dara ta faɗa cikin rijiya a nan cikaji dara ta fada cikin rijiya a cikaji ba a san da rawa ce ta fada sai aka ɗibo ruwa sai aka ga ya kada ya jaja wa sai mutane suka ce la ilaha illallah kaga wani ruwa mai falala mutan gida maza sun kawo cefane suka samu gida ya cika ana ta layi ana ta ɗibowa har an samu akwai manaja akwai sakatare akwai mai jawowa akwai mai amsa kuɗi akwai mai zuba har ruwa zama ma'aikata ana ta shan ruwa a samu falala daga nan zaka san abin da ya hallaka mutanen mu kenan san banza san banza shi yake hallaka mutane ma to in ba haka ba ruwan rijiya ya zama ja to sai aka yi ne da ya zama ja sai aka yi ne ba ka kada zanga furta sha kulora kai ko ka je ka sai fanta an dai jan ruwa Allah ya shiryar da mu qauluhu malam yace maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin bayi da ke ga Allah shine Allah ba zai azabtar da wanda duk bai mishi shirka ba wannan jumla kada ta ɗauki mutane su rudu fa karka ji an ce Allah ba zai azabtar da wanda bai mai shirka ba ka dauka in kai saban Allah ma Allah ba zai maka laifi ai Allah ba zai maka azaba ba a'a dan a nuna maka shirka din ita ce abu mafi muni kuma nan magana tauhidi ake yi za a zo za mu ji maganganun da malamai za su dangane da waɗannan al'amura din nan ana magana tauhidi ne shi yasa aka ce haƙƙin da yake ga Allah game da bayan shi shine ba zai azabtar da duk wanda bai yi shirka ba to wannan karka dauka cewa shikenan in dai baka yi shirka ba ba za a yi maka azaba ba a'a akwai wasu laifuka ma da suke iya sababa azaba ban da shirka sai dai nan ana nuna laifi mafi muni wanda zai tabbatar da mutum a azaba har abada to shine shirka don haka sai malam yace qala al-khalkhali al-khalkhali yace taqdiruhu yadda za a kaddara a fassara wannan magana sai a ce Allah yu'azziba man ya'buduhu Allah ba zai yi azaba ba ga wanda ke bauta mai wala yushriku bihi shay'a ba kuma zai yi azaba ba ga wanda yake bai mai shirka ma'ana mutumin da yake bauta wa Allah baya shirka Allah ba zai mai azaba ba wal ibadatu abinda ake nufi da ita bauta din nan al ityanu bil awamir mun fahimci wannan ko mutum ya zo da abin da aka umarce shi wal intihai anil manahi kuma mutum ya hanu daga abubuwan da aka hane shi wannan shine ake nufi da ibada ya jama'a ka yi abin da aka umarce ka ka hanu daga abubuwan da aka hane ka to a nan sai mutane su fahimta wannan ita ce shine makasudi na halittar ka ya kai mutum Allah ya ce a yahsabul insanu an yutraka suda mutum yana tsammani yana zato kawai an halice shi ne a bar shi haka siddan ai daga nan ba ya samo siddan an yutraka suda a bar shi haka siddan kawai la yu'mar wa la yunha ba za a ce yi ba ba za a ce bari ba wallahi duk ran da ka wayi gari ba za a ce yi ba ba za a ce bari ba wallahi ka yi asara ka ce abin da na so shi zan yi to ka yi asara a'a ya zama kana karkashin umarni shari'a ta ce ka yi ka yi ta ce ka bari ka bari to in ka fahimci wannan da kyau to za ka bi shari'a shari'a dai kake bi ko to shari'a ta ce ka yi kaza in ka shiga hali kaza to ka yi kaza in ka shiga hali kaza ka yi kaza kar kai kaza kar kai to kawai sai ka bi to da wannan ne sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da bin sunna suka ƙetare kowa fa sai dai wanda zai kokari kuma a wajen koyi da su su ka'ida kawai an ce a yi to a yi a bari a bari ba za ka bari ba to ba ruwanmu da kai har abada al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi daga abdullah ibn mughaffal yana zaune sai wani dan uwan shi haka ya dauko tsakuwa yana basusa yana harba ta haka da yatsan shi haka sai ce ka bari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada a yi wannan khabas don bai buga farauta kuma bai make maki sai dai fashe ido ya tsiyaye mishi ruwan ido to abin da aka yi kenan suna zaune sai wannan yaro sai sake ɗauko wannan tsakuwa matashi ne haka sai ɗauko tsakuwa sai sake yi yace in ce manzon Allah ya ce ba kyau kai kuma ka sake yace ba ni sake magana da kai har abada in yanzu ne sai a je a kafa taro a kanka kana gaba da dan uwanka musulmi yaya aka ya zama musulmi menene ma musulunci al-islamu huwa al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu bit-tauhid ka miƙa wuyanka ka sallama ga Allah sai inda aka ja ka waye ne jan wannan ragama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya jawo ka cewa ka bari ka ki bari ina ake maganar musulunci tare da kai in dai an fahimci fassarar musulunci a ƙarƙashin wannan maganar da sahabi yayi ne ya saba addinin musulunci musulunci shine manzon Allah ya ce yi kai bari na bari manzon Allah ya hana ka ki halwa ina musulunci yake magana to shi yasa sun sahabbai ba ruwansu da kaza makaruhi ne kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza shirka ne shari'a dai ta hana duka koto da bani ba in ya zai cewa Abdullahi dan Umar kaza sunna ne mustahabbi ko ko farilla ko ko kaza yace eh manzon Allah yayi musulmi sun yi yace in ina tambayar matsayin abin sunna ne ko wajibi ko kaza yace manzon Allah yayi musulmi sun yi haka ya sake maimaita shi dai ibnu umar yace manzon Allah yayi musulmi sun yi to haka al'amarin yake ibnu umar yace ka gan mu nan maguzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same mu ya zo ya musuluntar da mu ba mu san komai ba sai abin da yace mana ni ne abin da yace mu bari mu bari shikenan da kowa zai dauki wannan ka'ida sai kun ga duk inda muke mun zama iri daya amma ne ya kama shirka wannan yana bid'a wannan yana haramun yaushe kai zai haɗu yana cewa wani musulmi kan zai haɗu kai ya haɗu akan ƙarya jama ta taɓa ganin a haɗa da zaki da kura da damusa da kare da mage da ɗera da kadangare a keji ɗaya a kulle su a zauna lafiya ta taɓa ganin inda aka yi wannan faɗan ya kamata in za a haɗin kai a tsaya a yi nazari duk sanda ka tashi za ka yi wa'azi kai kana son haɗe kan musulmi ne ka yi tunanin ba wai ka zo ka gaya masa abin da a'a kai wane kana da bid'a to ka batta wane kai fasiki ne ka daina wane kai kana shirka ka daina to kai zai haɗu kenan amma an yayyafa wa shirka wane ruwa ta ƙasa bid'a wane an yayyafa mata ruwa ta kwanta wane an yayyafa wa shirka shi ruwa da fasikancin shi ya lafa an ce ku zo ku haɗu ana tafiya a hanya ba za a kai sabon gari ba kai zai wargaje Allah ya shirya da mu shine sai malam yake cewa لأن مجرد عدم الإشراك يتي سبودا tabbatar da rashin yin shirka la yaktabi nafi azab wannan fa ba zai kore ainihin wato azaba ba mun gane wannan ko dan baka yin shirka fa karka ce shikenan ba za a yi maka azaba ba mala yace wa qad ulima zalika min alqur'ani wal ahadith alwarida fi tahdid adh-dhalimin wal usati yace an san haka daga alqur'ani da hadisai da suka zo suna ainihin gargadi da tsoratar da azzalimai da waɗanda suke masu saban Allah su ma akwai azaba a kansu mun fahimci wannan da kyau ko fa qala al-hafiz الشيخ سليمان يتي الحافظ ابن حجر العسقلاني يتي اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي at-tauhida bil iqtiba'i yace sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan bayani nashi ya takaici wajen kore shirka cewa ka bauta Allah kada kai shirka bai ce kada kai saban Allah ba sauran fasikanci da sauran sai ce kada kai shirka yace domin shi ainihin wato rashin shirka din yana jawo da ainihin tabbatar ai koyi da tauhidi kuma wa yastadi isbata ar-risalata bil luzum yana kuma tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka lazimta wa kanka in baka shirka wannan zai ja a samu cikakken tauhidi wannan zai ja a samu cikakkiyar yadda da manzancin manzan Allah iz domin kuwa man kadaba rasula man kadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqad kadzaba Allah mun gane wannan ko man kadzaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqad kadzaba Allah wanda duk ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata Allah wa man kazzaba Allah wanda ya ƙaryata wanda ya ƙaryata Allah madaukakin sarki fa huwa mushrikun ya zama mushriki kun fahimci wannan jama'a to shi yasa kuka ga cewa kullum muke cewa mutane ku tashi ku karatun ilimi na mustalil hadis ku yi karatun aqida idan ba haka ba za a kawo maka hadisi sahihi ɗari bisa ɗari kana jin ya zaɓa wa ra'ayinka sai ka ce kai da ka yadda ba ƙarya ne a ƙarƙashin wannan maganar taka ka ƙayyata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙayyata manzan Allah ka ji zai jawo ka ƙayyata Allah wanda zai bayi zuwa ka zama mushriki to shi yasa sai ka yi karatu na ilimi na matsalar hadith kafa ka tai zurfi ka iya ware tsaba da tsakuwa wannan hadisi ba'ifi ne wannan hadisi mawdu'i ne wannan hadisi kaza ne sannan ka zo ka san ma'ana ta hadisin yaya ake aiki da shi alama wafaqa amali salaf don bayan ka san hadisi ya inganta ka san ma'anar shi yana da kyau ka binciki wannan sunna kuma yaya salaf suka yi aiki da ita don ba haka ban ka zo kana aiki bil umumat da abubuwan da suke umumi ne shikenan sai kuma ka zo wani lokacin sai a rinka samun mas'ala to shi yasa wannan harka din sai ka yi karatu mai zurfi sannan za ka iya zama malami a cikinta to don haka ko ga cewa mutane suke janyewa baya daga gare mu saboda za a ce sai ka tsaya ka yi karatu ka yi dafot sosai su ko mutane abin da suke so kwana bakwai ka fara zuwa makaranta gobe ka yago wannan mayani na matarka ka zo ka nada ka rike kandiri kai ma ka zama malami da a ce yadda bahaushe yake son malanta haka bahaushe yake son karatu da wahala a samu jahilin bahaushe to sai kai rashin sa'a son malanta ake ba a son karatu kana ce mishi akramar Allah zai ce ma aka har ya amshe da bahaushe yana tawali'u fa dan ce Allah gafarta malam sai ya ce almajiri amma yanzu ba haushe dai ana akrama kallah sai ce ma'aka ya amshe Allah ya shiryar da mu to shine alhafiz yake cewa wa huwa mithlu qawli alqa'il yace kamar mutum mai magana yace man tawadda sahhat salatuhu wanda ya alwala sallar shi ta inganta ai ma asa'ir shurut ma'ana tare da sauran sharuɗan ko to haka ce wanda bai shirka ba zai shiga aljanna zai shiga aljanna in bai shirka ba ma'ana kuma ya kiyaye sauran abubuwa ko mun fahimta فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الايمان به abin da ake nufi shine mutumin da ya mutu alhali yana mai imani da duk abin da wajibi ne ya imani da shi to shi ake nufi qultu ni a sheikh suleiman sai na ce wa sayati taqriru hadha fil bab alladhi ba'dahu insha Allah ta'ala yace za a zo a cikakken bayani don tabbatar da wannan matsala a babin da ke biye da ainihin wannan babi shine babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi babin da ke bayani akan falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi yake kankara zunubai duk duniyar nan babu ibadar da take kankara zunubai irin tauhidi da istighfari da salati da menene duk baki ɗaya darajar su bata kai tsantsar tauhidi ba wajen kankara zunubai da samun sakamako mai girma a ranar alkiyama wurin Allah shine za a zo wannan babu zai bayani qauluhu da mu'az yace afala ubashirun nasa ya manzon Allah bana bayyana mutane wannan ba bane musu albashir ba فيه استهباب بشارة فيه استهباب بشارة المسلم بما يسره وانا حديث يا نونا cewa ana son mutum yayi wani musulmi albishir da abin da zai faranta mishi rai kai ya zama kai kullun sai dai ka zama naqilu akhbari shani'a kai sai munanan labarai kullun zaka dauko ba za ka so kai mutum albishir ba kullun sai dai ka zo ga mai magana da za ta bata mai rai ka zama haka mun fahimci wannan jama'a to haka tsakaninka da matarka kada ya zama ran da aka ji muryarka a gidan to bala'i kake ran da ake wani in ka ji murya shi to fada yake bambamin fada to sai ka ji murya shi amma ka ji ana raha ana wasa da dariya shi da matar shi a'a eh ta kakume haka dam shi ma ya kakume dam shikenan sai ran da abin zai cuɗe sai a rasa yadda za a sarrafa mas'ala don duk mutumin da baka communicating da shi baka dan tattaunawa kana jin ra'ayin shi yana jin ra'ayinka ran da ta cuɗe tsakanin ku yana da wahala iya gyara abin sai je can shi ya surutu kai ka je can kai surutu in an hada ku kuma kowa sai ya shiru sai tsaki sai harara sai kyala sai shikenan sai kowa ya mutu da bakin ciki Allah ya kiyaye shine sai malam yake cewa wa fihi ma kana alaihi sahaba min al-istibshar wannan kuma ya nuna irin halin sahabbai da suke nayi wa junan su bishara suna gaya wa junan su ma'ana suna sha'awa su bishara bi misli hada nabaha alaihi al-musannif irin wannan magana da kaji na faɗi to malam mai littafin shi a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shine ainihin ya faɗe ta shine shi jikan ya kawo ta cikin sharhi qauluhu maganar da ainihin ta zo cikin hadisin cewa qala sai annabi ya ce la tubashshirhum karka wa mutane bishara fa yattakilu sai mutane su dogara na cewa ai ban yi shirka ba ko ka to kaka gaya musu wannan magana wa fi riwaya a wata riwaya inni akhafu an yattakilu sai annabi ya ce ina tsoron kaka gaya musu fa su dogara cewa ai ba sa yin shirka ai ya atamidu ala zalika su dogara akan cewa sun faɗi kalmar shahada shikenan komai yayi daidai fa yatruku tanafusa fil a'mali salihah shikenan sai su daina ainihin tsere wadda rige rige wajen ayyuka na gari dan da mutum wannan me yasa kaza kaza eh, me yasa kai baka kaza me yasa kake kaza sai ce ai ba dai na ce la ilaha illallah ba ba ina faɗan la ilaha illallah ba وفي رواية أو رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى تيدا معاذ يزو زي متسيفة ونما غنى أهالي ينا غني يا إليسي أي تحرجا من الاسم ينا غني كمر يا أينهم فاتا تكي ليسي ينا سوران ليسي تو أبو بوا ديني سكا حتى ومعاذ manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni kada in faɗa kuma da Allah ya yi magana dangane da masu ɓoye ilimi innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun masu ɓoye gaskiya da Allah ya bayyana Allah na tsine musu kuma duk mai la'anta ya bude baki ya la'ance su to kuma manzo Allah ya ce kada in faɗa kuma ga Allah ya ce masu ɓoyewa kuma Allah an ce su to da waɗannan abubuwa suka zo mai sai ga bari ya ta'awilin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa me yawa manzon Allah yana tsoron fitinuwar mutane ne dan haka ya ce kada in faɗa saboda ya fahimci zan zo in fasa magana ne cikin jama'a to tun da waɗannan da zan mutu a kusa da su ke bantattu ne bari in gaya musu shi ne ya faɗa ka yadda muka muka samu labarin in ba na haka ba mu ina za mu ji qala al wazir ina ganin nan ce gaba da ya kamata a kwana insha Allah ta'ala saboda lokacin mu ya kure Allah ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik